سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a biyu da watan zulqa'ida shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da ɗaya da watan bakwai shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine muqama ta badi'uz zamanul hamzani Allah mushi rahama wa yake cewa muqama ta biyu ita al-muqamatul azaziyya a nan ba a sa wanda yake da ita bai ga ana sa cewa almukamatul ula ko almukamatul saniya dan ba a da tabbas a abin da aka samu a mukama shi cewa ita ce ta farkon ko ita ce ta biyu idan muka ce ta biyu muna nihin a wannan kin da ke hannunmu a abin da aka samu wanda ke hannunmu ba a asalin rubutun badi'u zaman ba mukama ta biyu ita ce almukamatul azaziya mukama mai bayanin dabino al'azaz nau'i ne na dabino dabino yana da nau'ika masu yawa haddasana isa bin hisham al'imam badi'u zaman yake cewa isa bin hisham ya ba mu labari ƙala yake cewa kuntu bi bagadaz na kasance bi bagazaza a garin bagazaz ana ko a sa shi da dalko a sa da zal duka ɗaya ne shi kuma ya kawo zal don ya dace da abin da yake saja'akin da yake so ya yi waƙat al'azaz a lokacin girbi na dabino al'azaz nau'i ne na dabino amma yana nufin lokacin girban dabino ina bagadaz fakaraitu sai na huta a atamu ina zaɓa min anwa'ihi daga nau'i nau'i na dabino libtiya'ihi don saboda sayan shi a libtiya inda an sa ta shi ne alishtira saye ya ce fasirtu sai na yi tahiya gairar ba'idin ba tare da nisa ba ila rajulin zuwa ga wani mutum kad akhaza asnafal fawakihi hakika ya kama nau'i nau'i na kayan marmari wa sannafaha ya jejjera su wajen masu sai da kayan marmari wa jama'a anwa'ar rudab ya tattara dukkan nau'i nau'i na kayan danye su gwaiba ce su lemu ne da sauran su diya wannan kin siya jera wa saffafaha ya suffanta ya abun ganin siyasa su sahu sahu nan sahun dabino nan sahun gwaiba nan sahun kaza a wajen yan saidawa ya ce min kulle shay'in a hasanu ya ce faƙabattu sai na karɓa na kamo na damƙo min kulle shay'in ga kowane abu a hasanuhu na zaɓo mafi kyau wa ƙarratu kuma sai na yanka min kulle nau'in ga kowane nau'i a juwa da hu wanda ya kyau fahina jama'atu hawa shi izar lokacin da na cika gehen gyabto na ya ɗago rigar shi haka ya ci kodin ya zuzzuba ya zuzzuba ko ina ya cika shi ala tilkal auzar abu sa wannan kayan nauyi ya cika an sai da rigar shi ta yi nauyi an ce al'auzar ana cewa zunubi amma a asalin luga al'auzar jam'u wizar ne shine kawai abu mai nauyi da ya hamilu auzar Allah ya kira da zunubi kayan nauyi don saboda nauyi ne mutum yake ɗauke ya ce aka zata aina ya rajulan na tattara na ɗauka na cika riga ta kawai sai na ga idanuwa na suka kallo mini wani mutum kada lafar asuhu ya rihe kanshi biburki in ya riƙe kanshi da wani marihin kai haya an dan saboda kumya wa nasaba jasadahu ya kafar da jikin shi wa basata yadahu ya shinhuda hannun shi wa hata dana iyalahu ya sanya diyan shi a kasan hamata kasan hamata daga nan kasa abin da yazo nan bai iya kawo gindi ba shi ake cewa hita dana ya sayo su nan ba daukan sai ba amma yana jaye da su suna daidai nan kin shi daga nan ma wasu suna daidai nan wa ta'abbada atfalahu kuma yan yaran shi kanana ya ɗauko su ya tsaza su hamata yana ɗauke da su wanda kanana ne wa hawa ya kulu yana ta faɗa wannan mutum bi sautin ya dafa udda'afa fi sadrihi da sauti wanda yake tunkuɗe rauni a cikin kirjin shi ma'ana da ƙarhi yake faɗa wanda yake nuna cewa ba mutum bane mai rauni wal kharsa kuma yana wannan nuna yana tunkuɗe al kharsa fi zaharihi nauyi matukar nauyi al khars shine al khard shine nauyi wanda yake matuƙa fi zaharihi a cikin bayan shi wannan mutum yake cewa yana cewa waili alaka faini min sawiqin aw shahamatin tudrabu bil daqiqi aw qas'atin tumla min khirdiqin yafsa'u an-nasa duwatir riqi yuqimuna amman hajit tariqi ya razika sarwati ba'da diqi sahil alayya sahil ala kafi fatal labiqin zina sabin fi majidin ariqin yahdi ilaina qadamat tawfiqi yufzi aishahu min yadi tarniqi wannan mutum yana cewa waili ya kai tona alaka faina akan tahi guda biyu min sawiqin na gari biyu ya ce ina fatan in samu ko gari biyu ba- wannan hannu biyu na gari wani ya taimaka mini au shahamatin ko kuma wani kitse wanda tudrab wanda za a buga shi bid daƙiƙi da gari abinci wanda an gyara can farko na nihin abinci ba gyarawa ne kuma wanda an riga an gyara duka yana bara Allah ya bashi au qas'atin ko kuma wani katon akushi tumla wanda aka cika shi min khirdiqin da romo ina ma a ce Allah zai bani wannan yace yafsa'u anna wanda zai tsaida mini zai tsaida mini tafasar anna a gare mu satwatin riqi tumbe tumbe na yunwa na na zubda miyau wani kasance yana da yunwa sai yawan zubda miyau yace ina ma zan samu wa'annan abubuwan su tun kuɗe mini satwatu tumbe na zubda miyau ya ce kimuna wanda zai tsaida mu an manhaji ɗariƙi a kan manhaji wadda take a hanya ta daidai wanda zan rika ganin hanya mun yi rauni ban mu iya bin hanya ya ce ya razika sarwa ya Allah mai arzuta masu hali na ƙarshe ya ce ba da diki bayan kunci ka arzuta mu ya ce sahil ala kafi fatan ya Allah ka sassauta ka sa tabshi a cikin tahin wani sarmayi labiƙin mai hazaƙa zi nasabin ma'abucin nasaba fi majidhi a cikin a cikin abun nan darajar shi a rikin a cikin darajar shi akwai wadda tana bibiye tana bibiye da jijiye shi fi majidin a rikin cikin ɗaukaka wadda take bibiye da jijiye shi ma'ana uwayen shi da kakannin shi da kakannin su duk mutanen kirki ne amma shi zamani ya kin shi da wannan kaskancin ya ce ya hadi idan na kadamar taufiki ya shiryar da mana diddige na taufiki gabatarwa ta taufiki ya ce yunkizu aishi wanda zai tsamo daga rayuwata min yadda tarnike daga hannu na dakushewa rayuwa ta dakushe kala isa bin hisham shi ya ji sayan da biyu ga wannan mutum yana da yaran shi yana wannan wake isa bin hisham yake cewa fa akhadtu min al-kisi akhzatan sai na ɗauko daga cikin jikan nan ta da muka guda wa nultuhu iyaha sai na beka mishi ita na bashi na la yunilu ina latan shine bada bada abu lan tanalu birra fa qala sai yake cewa ya man anani bi jamil birrihi afid ila allah bi husni sirrihi واستحفظ الله جميل ستره إن كان لا طاقة لي بشكره yace ya man anani ya kai wanda kan nihe ni kan nuhace ni bi jamil birrihi da kyakkyawan alherin shi afid ila Allah ka kwarara zuwa ga Allah bi husni tsirrihi da kyakkyawan tsirrin shi wastahfizillah ka nemi Allah ya kiyaye ka jamila sitirhi kyakkyawan sitircewa shi ma'ana na mishi addu'a wannan da ya bashi abun yace in kana la taqata li bi shukrihi tunda ya kasance bani da iyawa a kan gode mishi banni da abin da zan gode mishi sai mishi wannan addu'a yace fallahu rabbi min wara a ajirhi Allah maɗaukin sarki ubangiji na yana ba yana koma bayan ladashi ma'ana ba zai tozarta ladan shi ba zai bar shi ba zai ba shi ladan shi qala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa fa lahu sai nake ce ma shi wannan mutum inna fil kisi fadlan a cikin wannan jikatawa da na baka abincin nan akwai wani saura faburuzili an baɗinika ka bincika bayyano mini lamarin baɗininka yadda yake ciki ka gaya mini kai wane ne ce akhrij ilayka an akhiri sai in huddo maka duk abin da ke cikin jikan nan in beka maka fa amma da lisamahu sai ya gusa rihin bakin shi al lisam rawani da za a yi mutum hayya rihi hatta bakin shi hayya rihi hancin shi shine mai askari yake cewa wajibi ne an yi mitsa lisamahu inda sujud wajen sujada mutum ya gusar da ya gusar da rihin rawanin da ya rihe bakin shi ya ce fa'iza wallahi shekuna abul fatah iskandari sai ga shi kawai ashe malaminmu ne abul fatah iskandari faƙultu sai na ce mishi wai haka ayyu dahiyatin anta kai can ka kai wace irin musiba ce faƙala sai yake cewa faƙadir umar tashbihan alan nasu wata muyuha aral ayyam la tabqa ala halin fa hakiha fa yawman sharru hafiya wa yawman sharrati fiha yace faqadil umra ka ƙare rayuwarka tashbihan da lullube lamari alan nasu akan mutane wata miyuha da ƙareraki aral ayyama na ga yau da gobe la tabaki ala halin la tabaka ala halin bisu tsayawa akan hali ɗaya fa haki hani ma sai nike kokoyinta yau da gobe tana jijjuya ni ma in jijjuya in ta jijjuya da cewa sai na yi ƙarya in samu sai in yi yace fa yawman sharru hafiya wani wunin sai ya zo sharrin shi ya ƙare a kaina wa yau min shirrati fi hawa nunin kuma kai hina ya hau bisa kan shi ma'ana yau in yi tamwihi in samu gobe kuma in yi in rasa wannan ita ce ƙarshen mukama ta al'azaziya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk yan uwa amfanin wannan a ciki akwai ko cikin al'ada ta gudana a wajen malamai idan aka taho karatun ko ita mukama wannan ko ita ta al-imamul hariri abinda ake so baitukan baitukan har da ce su ake yi baitukan har da ce su ake yi me yasa dan saboda istishahadi da su a lokacin da zaka bukata yana a nan gurin in mutum ya ga zai iya wannan tana da tahi ta hariri yawan abiyat in mutum ya ga ta hariri zai dauka ko kuma ta abin nan mu samu dai jarumi wanda zai dau alkawalin har da ce dubbai abiyat din da aka wuce musamman ma mutum yana da ra'ayin takhassusul luga wanda yake bukata ta hariri yayi magana ko kuma ta badi'uz zaman ko kuma duka gabaki daya to masaul eh ta hariri to suleiman to duka yi ta hariri ce ko to dai ina lura suna a waje na je rubuta zan yawa ga wasu can biyu wajen mata to abiyat din sun yi sun yi na abun nan na badi'u zaman daɗi kuma hakikanin lamari ita wannan bata shahara ba wajen malamai ba ko a zauren ba ko ina ba ake karanta ta alhali kuma ita ce ta hidacewa a ce an yi ta ma kahin a yi ta alimamul hari don saboda kamar yadda mu gani mukamominta guntattaki ne basu da tsawo a zama guda ana iya yin ɗaya kuma haka nan kalmomin nata ma wahala su bisa kai ba kamar yadda ta alimam hariri take me yasa dan saboda shi wannan shi ya rigayi kenan wannan iya taho dole zai tsaya kamar yadda al'ada ce ta rubutu zai kokarin kawata nashi sama da wancan duk da ya kaskantar da kanshi cewa ta badi'u zaman tahi amma ba haka bane tawadu'u ne na malamai kamar yadda muka san su babu fifita kansa akan wani kuma dukkan kokarin wannan shine mutum in ya fahimci wa'annan ya karance su da kyau ya karanci wannan littattafan da su da na ƙasa da su a gaba zan mu koma na ƙasa da su duka mai ɗaya bayan ɗaya idan mutum ya fahimce su za su taimaka mashi a cikin abin da yake so ya karanta kin abin da kake so karanta ko shari'a ce ko menene magabatan ba ruwansa da takhasusi ko mi karanta ake inda ka ci tsaya zaka ka tsaya a lokacin da muka karance shi ba ma san me takhasusin ba kenan in ya zamana lokacin da kai kuma takhasusin takhasusin hadisi ne to amma wannan ki sai taimaka maka ka san larabcin da zaka iya fahimtar takhasusin naka dan takhasusin naka da zaka yi ta maka da shi da larabci aka yi shi kenan ba zai yi baka fahimce shi matukar ba karanci larabci ba kuma irin wannan karatuttuka lil asfi shadid abun bakin ciki ko da a karatun zaururka san banza da kasala da san a cibilis mutane sun kaurace musu kawai suna takaita akan karatun fikihu da hadisi ga sunan malaman da suka iya su suna nan da ransu amma an ka je kusan sai ka gani suna zamane babu wanda zaka gani mutum biyu ko uku wanda suke zawa su ɗauka wajen su duka malaman da na yi wannan karatuka wajen su babu yanzu ko ɗaya wanda ake zuwa kawai zaman su suke yi saboda mutanen sun zama na 'yan san a cibilis ne shi kuma asara ce ba karama ba yau aka ce sun tahiye su babu wanda ya san wannan kin to an shiga cikin asara kuma wata ran za a waiwayo mutane suna son su kuma babu wanda suke da su sun bar su sun tahi sun rasu ba su karance su ba kenan mu kama jikinmu kan mu dibin cewa ai luga ce babu wani abin da ke ciki ita ce karatun sai da luga ake fahimtar karatun subhanakallahumma rabbana bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi